إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أفضل زاد أمرنا الله تبارك وتعالى وأوصانا بالتقوى وربط دخول الجنة والفوز يوم القيامة بالتقوى فمن اتقى الله تعالى وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه عباد الله مواصلة لحديثنا عن حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا حديثنا اليوم لا يزال مرتبطا بالحديث الماضي وهو وجوب طاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل بأصول جامعة ثلاثة هذه الأصول الأول منها الدعوة إلى الله وهذا يتضمن توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات الصفات له تبارك وتعالى وتقرير الإيمان بالقدر ثم ذكر أيام الله تبارك وتعالى في أوليائه وأعدائه وأنه نجى أولياءه وجعلهم من الفائزين في الدنيا والآخرة وأنه أهلك أعداءه الذين خالفوا الرسل والأصل الثاني وهو إيصال الناس إلى الطريقة التي توصلهم إلى الله وهذا يتضمن بيان شرعه وما حلله الله وما حرمه وما شرعه وما أحبه وما يبغضه وما يكرهه الله تبارك وتعالى والأمر الثالث هو بيان حال الناس في المعاد وهذا يتضمن الإيمان بالجنة والإيمان بالنار وماذا يكون معاد كل واحد منا وهذه الأمور عباد الله كلها مرتبطة بطاعة, بطاعة الله وطاعة الرسول لا سبيل للعقل إلى معرفتها ومعرفتها على حقائقها إلا عن طريق الرسل فالرسل هم الذين أناط الله تبارك وتعالى بهم واجب بيان هذه الأمور الثلاثة الدعوة إلى الله وبيان الشريعة وبيان المعاد لا عقل يستقل إلى معرفة هذه الأمور إلا عن طريق الرسل وهذا الذي يبين لنا وجوب طاعة الرسل لا أحد يدخل الجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك نجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى ربط الفلاح بطاعة الرسل الله تبارك وتعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذا الفلاح متعلق ومرتبط فقط بالذين آمنوا بهذا النبي وعذروه ونصروه واتبعوا هذا النور الذي أنزل معه وهو القرآن كما ربط الله تبارك وتعالى الفلاح بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ماذا قال الله قال وأولئك هم المفلحون هكذا الله تبارك وتعالى ربط هذا الدين الفلاح فيه لا يكون إلا بالذين اتبعوا الرسل وهكذلك في المعاد الذين ينجون في المعاد والذين يفلحون في المعاد أي يوم القيامة هم الذين اتبعوا الرسل يقول الله تبارك وتعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بفضله وأن يرزقنا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أغوى مسلمين al'ummar ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama kuma masoyansa mabiyansa, bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi marar iyaka, da kuma salati dawwamamme ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ina yi mana wasiya tare da ni kaina a ciki, cewa mu haɗu mu ji tsoron Allah. tsoron Allah kuma kamar kullum yadda muke bayyanawa shine bin dokokin Allah ka yi abin da Allah ya yarda da shi ya yi umarni da shi yake sonsa zai kuma ba da lada a kai ka nesanci abin da Allah ya yi hani a kansa kuma baya sonsa kuma zai yi ukuba a kai in ka rayu a kan haka ka rayu a kan taƙawa mafificin guzurin da ɗan adam zai yi a duniya wa kansa shine yayi guzurin wannan taqwa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri kamar da Allah ya umarci masu aikin haji kuma mafificin guzurin da za ku yi shine ku samu taqwa a zuciyarku bayan haka ya ku bayin Allah ci gaba da tattaunawar da muke akan haƙoƙin manzanmu sallallahu alaihi wasallama akan dukkan musulmi mumini muna magana akan wajibcin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haka muna yin bayani da cewa lalle fa Allah subhanahu wata'ala ya aiko dukkan manzanni da wasu al'amura ginshiƙai manya-manya guda uku ginshiƙin farko shi ne kira zuwa ga Allah in an ce kira zuwa ga Allah abin nufi a kaɗaita shi a wajen bauta kar a haɗa shi da kowa a bauta masa shi kaɗai a tabbatar masa da siffofi da ya siffanta kansa da su a cikin alkur'ani kuma a yadda da ƙaddararsa a yadda da shi ne rabbu shi ne ubangiji kan kowa shi ne sarki shi ne mamallaki shi ne mai iko shi ne wanda ya isa ya ƙasaita shi ne kuma wanda ya samar da komai bayan da babu shi wannan asali na farko ke asali na biyu shiryar da mutane zuwa ga hanyar da za ta kai su zuwa ga samun yardar Allah wannan kuma abin da ake nufi da shi shine bayanin shari'a bayanin abin da Allah ya ce a yi da bayanin abin da Allah ya ce kada a yi wannan shi ake tema shari'a na farko tauhidi na biyu shari'a na uku kuma shine abin da ya shafi wato bayanin makoma bayanin makoma ya kunshi imani da ranar ƙarshe imani da akwai aljanna imani da akwai wuta wanda ya da'a ga Allah ya shiga aljanna wanda ya saba wa Allah ya shiga wuta to waɗannan abubuwa guda uku su ne asalin saƙon manzanni baki ɗayansu in ka lura da su ko ya kai bawan Allah za ka fahimci cewa wannan al'amura ne guda uku waɗanda hankali ba zai iya kaiwa zuwa ga fahimtar haƙiƙaninsu ba dole ne a koma zuwa ga manzanni don haka shi yasa za mu ga a cikin abin da Allah maɗauki ke mana bayani a cikin alƙur'ani waɗannan abubuwa uku ne haƙoƙinsa na tauhidi ƙissoshi da ya bayar da labarai akan yadda ya mu'amala da waliyansa mutanen kirki an bayi muminai da suka yi imani da manzanni da yadda ya tserar da su da kuma yadda ya halaka maƙiyansa waɗanda suka ƙi imani da shi suka ƙi bauta masa sannan kuma da me zai faru in an koma gobe kiyama gabansa za a yi hisabi za a tsaya gabansa zai faɗi abubuwan da mutane suka aikata kuma ya musu adalci babu wanda za a zalunta abin da ka aikata shine zai tabbatar da makomarka ka yi aikin kirki ka yi da'a ga Allah ka yi da'a ga manzanni ko manzo sallallahu alaihi wasallam to za ka samu sakamako mai kyau ka shiga aljanna Allah ya sa dukkaninmu nan muna cikin waɗanda za mu samu shiga aljanna ka ƙi da'a ga Allah kuwa Allah kiyaye ka ƙi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sakamakon mai wannan shine ya koma wuta Allah ya tsare dukkaninmu daga shiga wuta don haka ya ku bayin Allah ashe wannan addini ka cokam ɗinsa yana da alaƙa ne da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa in mun lura cin nasara a cikin alkur'ani a wurare da yawa da Allah ke ba da magana ko ke ba da labari dangane da cin nasara shine alfala alfala ma'anarsa shine a duniya ka ci mu burinka ka ci nasara akan abin da kake nema ka samu dukkan alherin da ake so a samu kuma Allah ya tsare ka daga sharri gobe kiyama ma ka samu cin nasara ka shiga aljanna Allah ya tsare ka daga shiga wuta to wannan shi ake nufi da alfalah in an ce ula'ika humul muflihun to su ne masu samun wannan rabautuwa duniya da lahira to in mun lura a cikin alqur'ani duk inda ya ambaci wannan falahi to ya hada shi ne da waɗannan abubuwa na da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madauki yana cewa fallazina amanu bihi وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه سيتي أولئك هم المفلحون وأن سكي إيماني دشي ونم منزو وعذروه كما سكا كالففيشي ونصروه سكا تيما كامسا أو دين جهادي وجن باشي قوين بايا وجن باشي دكا تيما كون ديني ما نئسد ونن الديني واتبعوا النور الذي أنزل معه كما سكبي wannan haske da aka saukar tare da shi wannan haske shine alqur'ani to sai Allah ce ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo ka duba kuma ka gani a cikin alqur'ani har yanzu a farkon suratul baqara Allah ya hada wannan magana ta samun babban rabo ya hada ta da almuttaqun ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سواء هنا المتقين سيتي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سيتي منه سيتي أولئك هم المفلحون ولن ننسوني ما سسامهم ببربوا sannan Allah maɗaukaki har yanzu ya tattara maganar rabo ɗin nan ya haɗa ta da al'amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar shine bayanin shari'a wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair lalle a cikin ku a samu mutane waɗanda za su rika kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar suna umarni da aikin alheri suna hani daga mummunan aiki sai ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda za su samu babban rabo ashe in ka lura da imani da Allah da kira zuwa ga shari'arsa da kuma yadda da ranar ƙarshe duk waɗannan abubuwa su suke da tattaruwa su karkatu zuwa ƙarƙashin abin da ya shami ya shafi neman samun babban rabo da kuma rabauta duniya da lahira wanda kuma dukansu ba za su samu ba sai idan an yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ya faɗi cewa waɗanda suka yi da'a ga Allah da manzon Allah to suna tare da annabawa da siddiƙai da kuma shahidai wato gobe kiyama Allah ya ce, Ma dalla da waɗannan a matsayin abokan zama, duk mutumin kirki yana so ya zama ran kiyama yana tare da abokan zama na ƙwarai, to babu abokan zama da suka kai annabawan Allah da shahidai da kuma waliyan Allah salihan bayi mutanen kirki. As'adullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min ha'ula. Ina fata ina kuma roƙon Allah ya sanya ni da ni da ku baki ɗaya mu zama cikin waɗannan wato waɗanda za su zama waliyan Allah salihan bayi masu biyayya masu soyayya kuma ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana soyayyarsa Allah ƙara mana da'a a gare shi Allah ɗora mu akan tafarkinsa duk abin da zai kaɗe mu daga tafarkinsa Allah ya kaɗe mu daga gare shi Allah ya nisanta shi daga gare mu Allah kuma ya nisanta mu daga gare shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من الوقوانك muna ɗaukaka hannayenmu hannayen bukata zuwa gare ka ya mawadaci wanda kowa yake bukata zuwa gare shi ya Allah muna neman falalarka da rahamarka Allah ka sa mana albarka a wannan rayuwa da muke ciki Allah kuma ka tabbatar da dugaduganmu akan wannan addini naka wanda ka aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da shi, Allah ka sa rayuwarmu ta ƙarshe ta tabbata akan wannan addini. Ya Allah muna roƙonka duk wani alheri na duniyan nan da kuma duk wani alheri na lahira, Allah ka bamu. Duk wani sharri na duniya, duk wani sharri na lahira Allah ka tsare mu, ya Allah ka kintsa mu. Allah ka kintsa mana samarinmu, Allah ka daidaita musu tunaninsu, Allah ka ɗora su a kan tafarki madaidaici, Allah ka raba su da lalacewa, da karkacewa, da ƙin addini, da ƙin sallah, da zinace-zinace, da liwatsi, da sace-sace, da shaye-shaye. Allah ka mai da su mutanen kirki tare da mu baki ɗaya, Allah ka taimake su a kan abin da suka sa a gabansu na karatu ne, na neman aiki ne, leburanci ne, kowanne irin abu ne suka sa a rayuwa, Allah ka sa musu albarka a ciki, ya Allah ka taimaki mabukata ka taimake su daga tsananin bukatar su Allah ka wadatar da su. Halin kuncin rayuwa da wannan al'umma tamu take ciki, ya Allah muna roƙonka, Allah ka saisaita mana, Allah ka sassauta mana. Allah ka sauƙaƙa mana dukkan abin alheri Allah ka bamu, Allah kuma mu ma ka sanya mu canza halayenmu, mu yi mu'amala da addininka mu'amala mai kyau, mai imani da Allah, mai imani da banzan Allah, mu tsaya a kan tafarki madaidaici, kar ya zama muna saɓan Allah, muna kuma san Allah ya mana abu mai kyau, wannan ba mu kyautawa Allah zato ba. Allah alaƙarsa da mu ta bayi ne ba ta ‘ya'ya ba, don haka dole ne mu yi masa ɗa'a in muna son mu ga alheri a rayuwa, ba zai zama kullum mun ba zama ba abin da ya dame mu sai duniya, duniya, duniya, saɓon Allah kuma sannan mu zo muna kuka tsada ta yi yawa, rashin zaman lafiya ya yi yawa, to dole mu canza namu, Allah maɗaukaki zai canza mana in mun canza yadda muke mu'amala da shi, ya Allah muna roƙonka. Allah ka tausaya mana, Allah kuma ka taimaki shugabanninmu shugabannin wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ka taimake su akan tunani mai kyau tsari mai kyau shawarwari masu kyau Allah kuma ka ba su mashawarta na ƙwarai dukkan abin da zai kintsa ya gyara ya kyautata halayya da ɗabi'a da rayuwar wannan al'umma Allah ka ba su ikon ɗaukar mataki akan haka dukkan abin kuma da zai wargaza ya lalata wannan al'umma Allah ka ba su tunani mai kyau wajen yaƙarsa nasara da ake samu da sojojinmu suke samu akan ‘yan ta'adda a ɓangarori da yawa na wannan ƙasa muna fata Allah maɗauki sa wannan nasara ta ci gaba Allah taimake su Allah kuma ya yi mana maganin waɗannan masu son kada mu zauna lafiya masu kashe mana ‘ya'ya da mata da dattijai da manyan masu gida da ɗauke su da sace su da ƙona mana gidaje da kuma hana makarantunmu gudanuwa Allah kai mana maganin su in masu shiriwa ne Allah ka shirya su su dawo cikin al'umma su zauna lafiya ka ba su aikin da za su yi in kuma ba masu shiriwa ba ne Allah ka ba da nasara a kansu a tumɓuke su a tumɓuke tunaninsu kuma mu zauna lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad